إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin falalata da ramarsa ya sake haɗa ma farfajiyar wannan matsalaci na usman ibn fadiyo da ke anan cikin wannan gari na warwara a daidai wannan yammaci na lahadi 19 ga watan zulka'ida jira shekara 1443 wanda kuma ya yi daidai da sha tara ɗin ga watan shidda miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'i wa bidawaha wallafar imam muhammad nasiruddin al-albani alayhi rahmatullah a wannan bugu za mu tashi farkon shahi na 208 farkon shahi na 208 ana bayanin abubuwa waɗanda suka haramta a wajen kabari lokacin da aka binne mamaci an kawo hadisi tsaye-tsaye zuwa guda uku da malin karanto a jiya an tsaya kan hadisi na uku da taliki da aka yi kuma ya samu wadda na tafiya وغلم أختي في شكر الشلافية ما لأتي الرابي وحديث نهدو عن ثمامة بن شفين ثمامة بن شفين قال هيك خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض روم منفتا سارد فضالة بن عبيد zuwa ƙasar ruhu وكان عاملا لمعاوية آل الدرار يا كثن في معاوية أي كاشي ينام أي كان معاوية أما قولنا يا وكل تاشي دي مشمل أيك وفي رواية أو رواية غزونا عبد الروم أمن جي أيك إني أكثر روم وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الأنصاري أشكو أنه رندنا رياك يهتم في الميز akwai faddala bin ubaid al-ansari wa usiba ibn ammin lana sai aka samu wani dan ammin wani dan baffan mana abokan gaba suka same shi suka yi nasara a kan shi sa kashe shi yana fa usiba ibn ammin lana bi rodas wani waje da ake tawa rodas da aka musibantar da shi aka same shi har wannan abin da suka mai shuka ne ko tsara ya zama sanadiyyar ajalin rayuwarsa fasalla alaihi fabdala ta sai shi wannan fabdala ya masa sallah wa qama ala hufratihi ya tsayu akan ramin kabarinsa hufrati fadala ya tsayu akan masa ramin ya mai kabari hatta wa hatta warahu sai da ya turbuɗe shi falamma tsawaina alaihi hufratahu yace yayin da muka daidaitar masa da hufrata wuraninsa ma'ana kabarinsa kala sai fadala yake ce mana a hafu anu sassauta zuba ƙasa a kan kabarin da ma'ana bayanin daga kabari ne kada ya wuce taka ɗaya ma'ana kaddi a shafi kamari a wani ko kuma kada a ɗaga ce soro su ballanta na ma a yi gini da aka shi aka yi ƙadar cewa da kai wacce ta ka ɗaya to na shi aka fata da wannan yashin dama an yi bayani can baya daidai yashin da aka gino a cikin kabari shine iya arzin abin da ake son a mayar ga wannan kabari kar a ƙaro wani yashi a zuwa to ko wannan yashin na kawari da aka gino ba kawai daga shi za a yi ba a yi ta mai tozo din a a daidaita kada ya wuce ta kadaya wannan shi ne ta kadaya ko yashin ko da daidai yashin da aka ɗigo cikin kabarin ba zuba shi za a ta yi sama ana mai tozo ba labelin ɗin shi za a yi kai kana daga shi da shi yasa sai ke ce musu don cikin rashi sai ke ce a hafu an ku sassauta mai ma'ana kada a daga ya tozo sosai وفي رواية أخرى أو رواية يخففوا عنه وتستوتا دم معنى قرآن لو أنت وتر ذلك أخفوا عنه تخففوا عنه شيء ما لما تأليف النبي إنه فأنكو هي بمعنى رواية التي قبلها وأن التي أخففوا إيه عنه كما معنى وجه رواية تهركون الواجب ذلك أخفوا عنه إلا أن هذه أديت بالتشديد وتلك بالعلم وأن النبي إنه أنك وجد الشدة wacce an kawo ta da alif aka ce a haffu an na kuma aka ce huftufu kawai ma'ana ɗaya ne a sassauta wajen zuba wannan yashi ɗin ba za a ta zuba wani a mai tsoro ko kar a shafe shi ga ƙasa gaba ɗaya ya ce fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai mu zala tsayar an ce tabbata gare shi kana ya amurna bai ta suwitin kubo ya kasance yana umarta mu da daidaita kamar a nan daidaita ba shafewa gaba ɗaya ƙasa ba a daidaita kada ya ɗaga sosai shi yasa da ai kaga ana zuba kana ci a hakuwan ku sassauta wajen zuba yashi kada a mai tozo idan aka zo zuba a yau a yi zai shi ne ke ci a hakuwan ban zala kuma ce bitas yana amurna yana amurta mu bitas mutu da kuma a daidaita kabari kara ɗaga shi yana ba ne don haka tun da haka suke ne farko a mai tozon kenan saboda wanka da ya zo kwanta ɗin a'a in yi kwanta sai a gyara yake wani yashi ne namu nan yana nan biya yana kaso ka ne haka shi tuna shi zai sa a daga shi saboda zai zuwa daga cewa a dai bashi daidai da suna ta zo da shi me a rika gyara wayan nan ma duk da suka kwanta a rika yana gyara kawai yana da cikin abin da ake so gyaran makamantu innan kaburbura da suka bubbuɗe sai a je a gyara wadan wani da baka wannan shawara lokacin da aka kama roƙon wannan ba aure ba ran da muka je kusan na waɗannan sai wani ke ba da shawarar cewa ya kamata a je a diba makamantu da wuraren da suka abin da sai a gyara da sai ga mun samu labari ma lokacin kuma sunan ƙauyukan ba gyara ba a shi ma tone kabarin ma ake sai lokacin muke cikin matsalar rashin ranar sai ga labari a zunar ƙauyukan gana mu to ne kamar ita ake ta yi eh mutane ka mutane ma da zofe ma wasu ba kusan an ce an gane su kuɗi masu kuɗi ma kuɗi ne a ne ko wani ƙaururan mata ne aka tsaka ka tattara to ka gaba ƙarar musibar wani wani to a barci dai da suna ta aji dama ba makawa inda ya shi ne ko ba irin namu ɗin ba inda yana ruwa zai soka dole amma kawai zai soka sai a gyara a rai kula ana gyara a wani ko sai gwamnati ta shiga sai abin da ke damun mu shine ita gwamnati ba ruwanta da abin da duk wani abu an azare kasar sai aka alata bisa ga wani turba ko ba ruwanta da addini ƙarya ne kuma ba ruwanta da addini ƙarya ne mafi yawanci masu faɗi irin maganganun da takar karin musulmi amma su can arna ba su faɗi haka ka gane ba sannan yanzu kai in banda dambala dan siyasa ne yake su ba jama'a ba eh yanzu munan al'ummanmu wadda sama da kashi 90 bisa ɗarinta musulmai ne sannan ka ce ba wa ruwanku da addini sai ka jama'a ba ta son jama'a kenan in ji har jama'a jama'a jama'a ta sa abin da take yi eh yau ka kula da addinin ta an dai al'umma kwarai ne zai shi zai kara mata kwarin soyayya zuwa gare ka ba ka wani dalili ba wata ƙasa duk duniya da za ta ce ita a yaka take baro duk da kuma ta baro su da addini musulunci ne suke wannan shi yanzu yanzu nan abokan abin gamu na wancan yanki na kudu su arnold ai directly not indirectly da addini suke tafiya da gwamnati nan ne kake jana fata irin wannan wani sai ka iske wayannan wurare wanda suke jagorori akwai mahaifin mutum na cikin makabartar akwai ta yi haƙi hada mace zai amma bai ibada kuɗin zuwa da ita mahaifin shi na nan kwanta cikin makabartar in matan shi ta mutu tana nan kwanta ciki idan biyan shi akwai da su suna nan cikin nan so masallatai mu da makabartun ne da makarantun ne mu duk gaba ɗayansu ba su cikin tsarin mulkin da hatta da gwamnatocin mu na local government a matakin local level ba su isa kansu ciki sai dai in ku kun gaji kun gaji abu ya kai muku ko ina ku ta zuwa kuna neman don Allah a tema da kun tare ku da Allah a tema ka a tema kuma ganin feshi a fesa makabarta misali ko masallaci ku kuje ku sai amma yaushe ne kaga an nada wani committee local government ta sa committee tsayayye wanda ake da rinka bin masallatai yin juma'a da ke cikin lokal gamin ɗin ga yana jima abubuwan da suka lalace a lokal gamin suka kinoyi ka taɓa ji labari tun da kake ka taɓa ji labari sai dai ran juma'a ku yi bara a ba kuɗin mai ana cikin sallar juma'a zaka ji barar generator ya mutu in babu mai ba a jayi ba babu mai shi ke ba haka ake ta dikkin haka ake ta yi can ana cikin juma'a sai ka ji generator ya ɗauke wata akwai wata ranar muna wata abin nan Allah ya taimaki wani masallaci muna sokoto dai sai gona dai Allah ya kawo kadara ya kashe masallacin jima'a sallar jima'a ai malam ana ta da sallah ne kwana hudu ba ne na manta tsakanin ta da sallah da hudu ba sai da zai gudu tutu tutu sai mutu a ce Allah ya ran da za shi samu da jareta kenan doron an kawo sai jama'a samu da jareta shi ma shi Allah yi ina an kawo sa kawai samu da jareta an kuka kawai ta wani to ka gani don haka an kuka shiyata an kuka tura yan kwamitin sai ga an wasu kallon hadarin kaji yadda ka san abin da suka je nema gidajen su za su kai yadda ka san gidajen su za su kai yasa ina ganin matsan kokarin wayan da ake tuttura zuwa ne ne mutum ne kan cikin addini kusan komai ina iya amma ban da shiga cikin irin wannan kuma can zuwa jiyan in ka zane man taimakon gyara masalaci a gani wanda kasan kaje neman taimako gidanku za a yi aiki a rayuwa to kaga wannan ba karamar mutum wani kuma yana daga cikin abin da sai Allah bai jagoranci wallahi inda sun sa harkar addini ga wallahi sai Allah musu jagoranci ko shaka babu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum alqawli ne Allah yayi sharadi sai an cika me sharadin shine in tansurullah bi nasr dinihi me jawabi sharadi yansurkum amma sai me sai kun cika sharadin sai in kun taimaki addinin Allah wannan kada'an ba wani kunkuntu Allah walwala da kintu wala duk wa'annan masu mulki masu inda suna taimaka ma addinin Allah da Allah ya taimake su Allah Allah ba su da dubara kansu ranar hawan jini ta musu uba kullum mutum gaban shi faɗuwa yake kullum gane yake shi kudin shi zai kare kullum mulki zai rasa mulki kullum kullum cikin a wani mutum da kudi amma kullum shi ya zama ga hawan jini to kai da kudi kullum sai ka sha maganin hawan jini a karba ka da kudi idan wani jin maganin hawan jini a zo a taimaka ma addinin Allah a ce sai an abin tun yaushe ake karatu cikin masallacin ga kafin akan shekaru sai tun da kake ka taɓa ganin wani wani shugaba da shigo wurin ya ce ya din yaba da abin da ake cikin wani ka taɓa gani ko ka taɓa ji labari an taɓa eh wani cikin mai taɓa ya sallah masallacin ga ya ce gaskiya masallacin ga ana ana ana wayar da kan al'umma ga addinin musulunci ka taɓa ganin shi komai abin da ke gaban shi ba kenan so ya za a Allah Allah ba zai taimake su sai za mutum shi za a ga ba a dogara ga Allah ba ko da kaji mutum ya maka magana Allah ƙarya yake ya fi dogara ga wajen Allah an ka dogara ga Allah shi kenan ka kai ƙarshen kuma ya tsika Allah ya Allah makaranta to wannan shi ne to wannan haƙƙi ne makabartun ne a kula da su za ka gyara makabarta sai an kama yawo ana neman taimako ba haka nake ba sai an ta faɗi ana neman taimako ana neman alƙawarin aiki ba ina ji a yana wannan za ka yace fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamurna bi taswiyatil qubur manzo tsira da aminci su bada gare shi ya kasance na watan a daidaitar da kabarwara kar a shafe su ga ƙasa kada kuma a daga ba a daga ya tozo tozo balle a yi gina a daidai a farajar ahmad sirri da shida shahi na sha takwas bai ruwaya ta yi da ruwaya guda biyu ko isnadu hassan ibn abi shaiba juz'i na hudu shahi na ɗari da talatin da biyar zuwa ɗari talatin da takwas bai ruwaya ta ukura ورواه مسلم جزء إلى أخو شاهد في السنة أبو داود جزء نبي شاهي نسبعي ده نسائي جزء نبي شاهي نتليك ده تمانين ده بيهد ده بيهد جزء نبي شاهي نبي زوان أخ من طريق أخرى وشاهي تتبا أن سماما ده مستمع سماما نو يظهر قدرت وانا حديث الأقفر منه ياهي يعتقي تاشي ثم وانا يظهر شتكي تمعنا وهو رواية لأحمد رواية للإمام أحمد عزيز إلى شد شاهي أشهرين ده ولفظها لفظ الناس رواية شيني عندما أولد يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتياج من ذا الله نجوا سووا قبوركم بالأرض وديني تقبر ورنكم كتاسا معنى كاقول لنا لأشاك سكين وقال بي إعلان تبا ليس مالك وفي سنده ابن الهاية أتكين إسنادنا أقول أن ابن الهاية وهو قيء الحين ينا لمن هذا بعد كتور هذا أقباك بان ناشر واري مالك وأما الحديث المشهور على ألسنة على الألسنة بلفظ أما أكون حديث ديا شهرة ga harsunan mutane bilan da labarin yana cewa khairul kuburi da wari mafificin kaburbura su ne wa'anda aka shafi malacin fala asali lahu fi shay'in min kutubi sunna wannan hadisi bai da asali cikin kowane irin littafi ga an kai karshe ko Thank you. قالت وأما الحديث المشهور على ألسنة بألف بلفظ حديث دي شعر قال سنة لفظ سوى قال لقبور الدوار ما بيبيتن قبور ورا سنة وإن أكا شاهد قالت فلا أصل له في شيء من كتب السنة وأنا حديثي بيد أصل تكين كون إلي لتاهي تكين لتفن سنة وبظاهر منكر حديث ما ظاهر حديث ما حديث منكر حديث أبنكي لأن القبر دومين قبري لا ينبغي أن يجرب بايا كماتا أتي أن شاف قبري ba ya kamata a shafi kamari bal a yan bagi abinda yake kamata an yanzu da zahira a ga kabari ya bayyana ana ganin shi ya yi toro zulla ya toro zahiran ya bayyana toro shi ya bayyana da an zo a gane cewa wannan abin kabari duk inda aka yi kabari ko shi kaɗai ne da tun shi bayyana da ka zo kana gane wannan abu a yi kabari to abinda ake so kenan marfu'an an al'arzi ya ɗaukaka daga ƙasa kar shafe da ƙasa a samu kabari ya tozo ya ɗaukaka a kan ƙasa ƙadar shibirin gwargwadon ta guda haka ya ɗaukaka ƙasa gwargwadon ta guda kama saman kuma da ya riga ya gabata can baya malacin europe domin a san kabari ne ko wurin ba makamarta wai an kai kabari wani waje da ka zo ka ga irin haka nan za ka san cewa wannan makamari ba sai an kai faɗa maka wani ko yi sai a kiyaye don dama yana daga cikin abin da ya sa ake son a bayyanar da kabari a gane shi domin a kiyaye martabar shi an ta koyi sa a kiyaye wala yohan ba za a walakantar da shi ba idan an gane kabari ne za a kiyaye wala yohan ba za a walakantar da shi ba wai za in an gane kabari ne za a rinka ziyartar sa wala ya ji ba za a kaurace masa ba a ga ba san kabari bane ba za a ziyarci amma an san wurin makwabta ne kaga za a rinka ziyartar wurin to don haka wannan shine zahirin abin da ya bayyana da haka wancan hadisi bai da asali yau a shafi kamar yin kasa bai da asali malaka sun ma inna zahira min hadisi fadala sannan abin da yake zahiri daga hadisi na fadala din da ya gabata cewa kana ya amuru na bi taswiyatil qubur hadisin da muka yi wancan na farko cewa manzon Allah ira an ji tabbata gare shi ya kasance yana umurtar mu mu daidaita kaburbura malaci wannan taswaitu ha bil ard abinda ake nuhin daidaita ta da ƙasa a nan da ya yi sulatul fau itlaqin ba ana nuhin daidaitawa na shafi ba a daidaitawa ta yadda da ya yi sulatul fau itlaqin ba za a ɗaga ta kai tsaye mutulaki ɗagawa iyaye da aka gada mun a'a a daidaita ta dai a ɗaga ɗagawa wanda bai wuce kimar da aka azawa wa hada zahir ghairu murad qatan wannan zahiri ba shine abin nufi ba ba wai abin nufi cewa da manzo Allah ya mu daidaita kabari da ƙasa ba ba ana nuni a shafe ba a daidaitawa ga ƙasa ne da za a gane ma'ana kada ya daga daga wanda ya wuce a shari'a ta ce ai shi ake ne bi dalili anna sunnata domin dalilin sunna a rufiya kadar shirin ta riga ta bayani a daga kabari gurgurar ta kaɗaya kama marattu da isharar ta ilahi sabikan kama da ishara ya riga ya gabata hadisai sun yi bayanin a daga kabari da ita ta kaɗaya malaka wani abu da haza daga abin da zai karfafa da wannan mai hadisi cikin hadisi na su shi karan kansa wani fabdala farin shi fabdala ɗin a wajen wancan hadisi yana cewa a hafifu ku zuba ku sassauka ku sauƙaƙa wajen zubawa ku so ga ki ta ce ana zuba kasa a zuba ai a hankali a zuba shi ke nuna maka bayan ne a shahi ga kasa bane wannan kawai zai nuna maka bayan ne a shahi a za a daga amma dai a soka ka a soka ai turaba hafi ku ai turaba ku soka ka zuba kasa din ku soka ka zuba kasa din falam ya amur bi izalati turabi anhu bil kulliya bai yi umarni a gusar da zuba turbaya ga kabarin gaba daya ba a sai umarni a rinka zubawa amma a hankali a hankali قالت مالك وبهذا فسره العلماء لها كلمة على مالك فسر وشهادي في دين يتي انظر كلبي المركات جزء نبي شاهنة لأكل السبعين دل وانا شيني قرشان حديثي بيان حديثي نهو على كبيان ذا لقى قبلي أما بعد لقى شسطيبا مكر أشاب يشيك كسا يتي الخامس نبيار أنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال الله سيرا أمشي السبت غير شيء كتوام ko san daga cikin abubuwa guda biyar ne ko shida muka yi bayani ba a yi an bayanin ba a zama a kan kabari can ba a yi ba an bayanin abubuwa kamar guda biyar haka da ba a yi ba biyar ne ko shida shida to ba a zama a kan kabari to shi ne na je kawo hadisi ya ce na biyar ɗin manzo Allah yake cewa an yanzu tsaruku ala jamratin ɗayan ku ya zo ya zo na akan garwashin wuta ba ta harkar siyaba wata ƙone tuwahinsa wata wa zai ila jildihi ta tahi hatta a wato ta kware mai fata ta kware mashi fata ta kone sutura ta kware mashi fata khairun lahu ya yi masa alkhairi min an yi jinsa bisa ga yazo ya zona ofira ta wata ya tsara da kabari yazo ya zona akan kabari ko ya jinsa ko ya tsara duk ne da wata da jinsa gane ko mutum ya zona akan garwashin wuta ya hori mai tura har ya kai ga fatar shi ta kone mazala ta yayi alkhairi akan ya zo da suna akan kamar kamar da mutane suke yanzu a wata wanda ake ne ba haka nan ne ne ba su wayannan masu aikin kabarin nan su ya kamata a bari su yi aiki ba kowa sai a ce a zo a wuri a zo a yi tsaye wasu su je saman wasu wani ba haka wani kamar da haka ba haka ake ba geyen nan da babu kabarura don ya kamata kowa ya dawo ya zo na koyi tsogon nan manzo Allah sun lawa sallan iya je makabarta an diga ai hadisi tun nan cikin an bayani ba a zo makabari ba zuwa yake ba tsaye ake ba wata rana an zo an kawo gawa sai ga tsaye sai musu wani musulmi ya wuce ga yake kamar yadda muke manzo Allah ta ku saba musu daga nan sai a zo nan don haka an je makabarta ba tsaye ake ba da kaga mutum makabarta ya je tsaye kam ita ko alu suna da ato bai jami'a mai ba shi ne sannan ba in an je lokacin ake wannan aikin sai kowa ya koma sai a kowa ya tsuguna ko kowa zuna a wannan lokacin ma an zazzona har manzo Allah ya yi nasiha hadisi ne tsawon an shi kuma sahabbai aka yi tsit mai rotar hadisi ce ka an na alaro sai da tsayo muka yi shuru kamar su mun kawo da mu akwai tsuntsu in tsuntsu ya hau kanka kana son ka kama shi ina kai ga wajen motsi saboda girma irin da halin da ake cikin ai mutuwa da girma da manzo sallallahu alaihi wasallam amma ku ji don Allah ya mutu maka wata yanzu don Allah yadda ka san kasu yau kasuwa ka ji wani wayoyi ke ringe eh ka ji wani wayoyi ke ringe nan mutum zai ɗauka kuɗi na faɗin ai muna makabarta a wane ya mutu ai alhaji wane kai kuma mun tuwa ne kai ko kai ba ko kai ne baban kai mutu cikin makabarta ga ɗaya shirin haɗin baban su wane mutu kai kana jin daɗi don Allah manzo Allah akwai wani abu da ko ba karatu ba ya kamata a ce mutum yana da hankali zai gane haka cikin makabarta za ka ji mutum na waya alhaji wane ba gane baban su wane kuma ga wane da tsaye gana haɗin baban su wane mutu to kai ranar baban kai mutu aka magana cikin ko da kana jin daɗi eh akwai abin da ba sai da karatu ba ko da hankali ka koya kamata ki gane abin ya kamata a yi ai ba koyo ne ke rubuta cikin lissafi fita bin lahi ba ko da jiwo da ake ko da jiwo da ake waya a ci waya sabin nan wannan ba shi ne tsari ba to wannan gugurin da ake ta yi shi ke zaga mutane har saman kabari to shine manzo Allah ya ce da ɗayan ku yakan zo na akan kabari ƙara ya zo na akan garwashin wuta ya kone mai sutura har ta kone fatan shi ya ji mai alheri bisa ga yi zana wani kabari kaga za su ɗauko tsakanin kabari da kabari za su yi zana ba ba a yi a koma ji sai a zazo ya aka zo aka sa gawa ran wanda suke da ilimi sannan suke da kusanci da wannan mamaci din su ne ya dace sa shiga wani bisa da shiga wani saboda akwai wani abu da ya kamata mu fahimta shi mutumin da ya mutu to duk wani abu da za a yi na ya samu rahama shi ya dace yanzu shi babu abin da ke bukata irin rahama to a daidai wannan lokacin kotun da rama ake nema to waɗanda suka iya aikin su ya kamata a sa gaba su ya kamata a sa gaba don a samu a samu dacewa ne to amma a daidai lokacin kuma sai ka gabatar da masa marasa sanin jahilai ce abu kuma ana so a samu rahama ya za a yi haka ba daidai ba ne ya gabata an sa shi rami wannan itacen da ake sa shi mai aikin kawai in yi sa ake shi kenan sai ya jaji sai a zo kamar idan inganci ana yi sai a rika zuwa wannan su tura kasar ka dan tura daya biyu uku sai ka jayi wannan mai zai kuma ta su a hankali abuwa cikin tsanaki cikin kwanci hankali a makajan kuma jihowa ta shebur duk ba haka ake ba amma ba haka ake ba Allah ba haka ake ba wani kuma yanzu na wasu ba kawai sai ran shi ba ci da mutum ba a yi haka ba shi ba ake mutuwa yana zuwa makawarta to kaga ba ya zama jidali wajen neman rahama ne abin da ya kamata ainihin ilimin shi ya kamata ba a zama a saman kabari ba a zama a saman kabari hadisi akhrajahu muslim imam muslim ya dace juz'i na uku shahi na 62 abu dawud juz'i na biyu shahi na 71 nasa'i ya dace juz'i na ɗaya shahi na 282 a da bakwai ibn majah bin dace juz'i na ɗaya shahi na 400 hadisi na 400 da abin nan to shahi kenan ko na 484 haka nan wannan bai haƙi ko jirgin na ɗaya na shahi na 484 ga bai haƙi jirgin na hudu shahi na 79 ahmad jirgin na biyu shahi na 311 warwa ta ubra ruwaya ta daban ɗayan ruwa ɗin hidar ruwaya ta ruwa ɗaya daga cikin ruwayoyin shi ainihin ahmad imam ahmad din zulubi na biyu shahi na ribet da ashirin da bakwai da takwas ya ce asadis na shida an hukumar tun da amir radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukuma da amir ya dala tabbata gare shi manzo tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa la la shi ala jamratin an yi tafiya akan garwashin wuta outside ko in yi tafiya saman takobi saman kayan takobi din nan ka hau saman kayan takobi kana taya wasashe manzala ce to in ta akan garwashin wuta in shiga cikin garwashin wuta in kama taya ko ya hau kayan takobi in kama taya ko a hasibu na ali birni ko ainihin ma'ana kone takalmi na ya kone ma'ana ya dan fare ya kwana kaga ai shine mafi tsanani bisa ga maka ya tafiya saman wuta shi yasa malamin kaza ce ai wa zalika وذلك امر صعب شديد ان امكن ya kai naga shine misali a ce takalmin kadin nan ya kama da wuta ya kone sai dan farida kafarta sai tafiya da shi haka nan da wuta kaga ya yi musiba ko to manzo Allah ya ce yin haka din abu ilai ya yi ya gare ni min ana amshi da zanzo in tafiya ala qabli muslimin akan kaburwar musulmi yanzu sama kaburwar musulmi ina tafiya ina wuce shi yasa wato tsarin kabarburan ma ya kamata a wani abu yadda zo zuwan gaje ko to haka ya kamata yi in aka yi kai haka wanga layin ko to a bar hanya haka yanzu kamar wajen su jiran ganin a bar hanya a bar hanya sai a su wani layi can can yanzu kamar inda ba wa ne kenan kai kamar sai zo wajen shigo saboda misali wanda ya shigo sai ya biyo ta hanyar nan ina zai zo kawai wajen wani da ya rasa an gane ta ga hanya nan wadatacciya da zai zo sai zo wani sa hudu in kuma inda kamar da zai ce ne kaga sai biyo wancan haka to haka ya kamata a rinka yi amma an haka gabe su to ka ce za ka je wajen kabarin wani ayyani kana so ka je wajen kabari kaza za ka je a tsakanin kaburbura kenan to shi yasa idan makabartun kuɗin haka ne to sai ka ɗaukan makanka matakin kai tsaye inda kake ɗin nan sai ka kuma shi addu'a shi ne ya kai gare shi dan ba dai unwani ka zo makabarta ka zo makabarta duk ka gani ga sunan kokwace dama shi ba su tafi idan ba dole sai ka je wajen kabarin wani duk in ka ɗauki wannan hadisi mu kan ne sai ka ta cikin kabarin ba haka ne sai ka ta yin ya kamata in aka yi haka a ban wuri hanya haka yadda wanda zai shigo nan ga hanyar da zai shigo in an kai abubuwan cin hanya da zai shigo amma mu kun gama mafi tsari to ka gaba mu kowa sai ka tafi a kan kabarin shi yasa in ka zama kawar ta ka lura da ka shiga to ka miƙe hanyar da ta wuce can dajin da ba ko fara sakamar gura ba sai sai sai ka rubu kuna daga can kada ka bi kun ga yanzu akwai wanda ta ka wuce ko akwai wata hanya inda aka sa waya waya ɗin akwai wata hanyoyi da aka yi wasu wajen shakot su yi sori zan je wajen wannan kabarin za a jikin sai su tabi cikin gurwa to ga zuwa garin musulmi to ga ji manzo Allah abin da shi kai tafiya saman garwashin wuta ko saman takobi ko da takalmin da zai kone ya tabbata musu ya fi ta ya fi soyuwa gare ni bisa ga yanzu yin tafiya tsakanin alaƙar da suka akan kamarin musulmi amma ubali a wasu kubur karetu hajjaci ban damuwa tsakankanin kaburbura ne na zo na da bukata na kagan kin ko irin wanda yanzu wani sai gaba zai yanzu yana tsakiyar tsakanin kamari da kamari ya ba ka yi tsallakin wannan gida ne ɗaya za ka yi kawai shi za ce ban damuwa da tsakiya ne na zo na biya bukata on wasu suk ko ma tsakiyar kasuwa ce ɓawa ne ko ma'ana wannan musibar ta same ni ko da ma tsakiyar gaban mutane ya tsakiyar kasuwa ne ko ban damu ba ya fi mini sauƙi da daga in zo in tafiya a tsakankanin kabari da kabari ta wannan abu ne wanda ya kamata an kiyaye wasu ba a tafiya tsakanin kabari da kabari ba a tafiya tsakanin kamarwara don haka mutum ya rinka bi inda ba ba mu kamarwara a har yau bin abin sheba zai ina hudu shahi na ɗari da talatin da uku da ibn maja zai na ɗari shahi na ɗari hudu da saba'in da hudu da isnadi sahihi kama kalin busiri kamar da mamul busiri wa ɗarfin cikin zawa'i rakam na tamatin da takwas وقال المنذر في الترجيب يتي انه جيد حديث يتي جيد مكيو السابع نبقي انا بن مرتضى الجنوي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعه انا جاء لا تصلوا الى القبور كركو يصلى وجه القبر كركو يصلى وجه القبر ولا تجلسوا عليها كركو زونا اكل القبر ايه السابع لي ني السابع نجي السابع لي ما السابع لي ko gani za ka tsallake ganin asabi'u na bakwai yawa la ta sallu ila al-quburi kar ku salla wajen kabari wala ta bi su'ali kuma kar ku zona akan kabari kar ku zona akan kabari kuma kar ku salla a wajen kabari a har da musulmi ka ga wanda suke zuwa liban kawarin shi wajen su kai mutum zai salla wajen shi kenan ka tabi ba a salla wajen kabari a har da musulmi jizgi na uku shahi na 62 da ashabu sanin da salaba wa ghairihim wala ushahid hadithina shaidu min hadith ibn abbas akhrajahu akhrajahu diya al-maqdis yahtad fi al-ahadith al-mukhtarat wa qad takallamat ala isnad malati an dai magana akan isnad hadithin to wa qad takallamt to shi albani kenan yace na magana ala isnad akan isnad hadithin fi tahrij sifat salat an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahrij nisbat salat an-nabi ثم في تهذير المصادر كنا ناظرنا بين شكل تهذير المصادر شاهين أشرين الإعاء ما نتوفي هذه الأحاديث أتكي وإن هذه السيء الثلاثة قد أخذ ما كاهو دليل أقوى دليلي على تهريم الجلوس حرم سنزما والوضعي وزما دي كوكما تاكي على قبر المسلمين haramcin zama ko watsa taki akan kabarin musulmi ba a zama ko ba a taka kabarin musulmi shi watsa da taki kun gane ko ko mazhabin jamhuri da wannan ita ce mazhabin jamhurin malamai amma alama da kawo shokani bisa ga abin da imamu shokani ya tira to juz'i na hudu shahi na hamsin da bakwai wa gairi da wani malaka lakin sai ne hakan nawawi imamu nawawi ya hikaito wal asqalani da hafiz ibn hadin al-asqalani anhum an hikaito da gare su alkarahatu faqat cewa ai makaruhi ne ba haramci ba mala cewa wannan nassin imam shafi wannan nassi ne na imam shafi ummu a cikin littafi al-umm wa kadhalika haka nan a nassin imam muhammad shine nassin na imam muhammad fil asr cikin asr shahi na 45 alkarahatu cewa abin makaruhi ne wa qala yace ko qul abi hanifa wannan kuma shine zancen imam abu hanifa mala ce ko shi ne ce wal karahatu karhanci indahuma a wurinsu idza utliqat da an yi itlaqin karanci ka aka ce makaruhi a wurinsu ayyar istiharim suna ne haramun in sun zo da karanci mutlaq ba tare da an sun wani bayani ba suka tabbaci akan karanci to ana ne haramun ba ana ne makaruhi ba amma ne ko a wurinsu da an yi itlaqin karanci to haramun ake ne لأنه لأنه الذي ينص عليه حديث أبي هريرة دون شيء أبين حديث أبو هريرة يكي نفسي أكنش uqba shine abin da hadisi uqba yake nufi akan shi lima fi ma da abin da ke cikin sun min tarhib shadid tsoratarwa mai tsanani wa bi hada dan haka ne kala jama'atu min shafi'iyya wani jama'a daga cikin mazhabin shafi'a min hum nawawi daga cikin su akwai imamu nawawi wa ilayhi zaba sunani kuma akwai imamu sunani da fi subul islam a cikin subul islam jiri ne dai shayi na ɗari biyu da goma wa malam faqih ibn hajar al-haytami ابن هذه الرواية تمياته في الزواجر أثناء الزواجر جزء من الأشياء الدليل أربعين لوك إلى أنه كبير إيش وأنا أي كبائر يعني ما فيها كبير لما أشرنا إليه سود أبن مكينوني غريش من الوئيد الشديد أقول وئيد من أنني وليس ذلك عن الصواب بعيد ما نشي وأنه كما إذاتي لديدي بأبني من سبا وأنا بياني ناشي إذاتي زواج هيدي وكان وأنا مسألة دي زواج ما zuwa ga kaba'ira don haka ba wai ana nuhin makarushi ba ne to dama ya yi lamba inda ke taka da shafi rahim Allah jin ina tsakiya na ɗari arba'in da shida ya ce wa akra wata alƙabari an karanta littafin kabari wal julusu ko zama wal ittikai alai ko a zo a jingina a kan kabari illa Allah ya ji da rajul sabil sai in mutum bai samu hanya ba ila kauri mai yi zai je kabarin mamacinsa da an yi tsawo ta yadda in yi ya taki wani kabari ba zalika wannan mazu da rotmari ya ce to sai shafi ya ce to wannan bayyana ne na zalura kamar yadda muka bayani da zuba babu hanya an haɗe wurare ba za ka ci zuwa kamar da ɗan'unka da aka sai ka tattaka ka tsallake wasu kaburbura sai ce to wannan lalura ne mala ya ce fa arju yi na izin an yi sa'ahu insha Allah ta'ala ina ganin tun da an samu lalura in Allah ya so in yi tsallaki kamar mura ya je zuwa kabarin dan uwan shi to babu lahi in Allah ya so tun da lalura ta sa babu hanyar da bibi ba fitar da hanya ba yace wa qala ba'd ashabina sace daga cikin yawan malamai suke cewa la ba'sa bil julusi alayhi babu lahi a zuwa auren sa wa inna ma lahi an julusi alayhi litaghawud iyaka an hana zamani a wajen kabari in mutum zai zuna yayi kashi wurin sai malam ya ce wale ta hada inda na kama kala ce wanga maganan da ya wuce a wurin maganan ba haka take ba wa in kana nayu anul mazhab ko da yake ma mazhabin yayi hani to kai ta mutum mazhabi faqad ne ya anhu mutlaqan an yi hani kai tsaye da gari mazhab ba wata mazhaba manzo Allah ya hana to wani yanzu ya kawo ce ai kaza ai kaza wale ce a babu shi yace wannan duk bayanin ma wurin mu da kuskure mutlaqi manzo Allah da ya hana don haka ya haushi kenan kawai وقال الشافعي رحمه الله امام الشافعي الله ما رمى كذا يشير هنا مني الى الامام مالك قال الامام مالك رحمه الله يقول فانه السرايا بين الامام مالك في المعطى اسكن معطى بتاول المذكور wancan tawilin da muka ambata cewa in ya kasance zai je kabarin dan uwansa babu hanya in ba kaza bane bani cewa la sai ka bi wutali babu babu kokoto wannan tawilin duk ba ta cin tawilin da inganta ba wannan halin da manzo Allah yana nan tabbaci ko da kabar dan uwanka ne babu hanyar da za a bi to shikenan ba za ka je ba in ko ka je to ka hada cikin wani manzo Allah ce in tafiya akan garwashin wuta ko akan takobi ya fi min alkhairi bisa ga yin akan kabar kama bayyana hun nawawi kamar yadda imamu nawawi bayyana da shi fi ma da qalawul hafiz a cikin abin da imamu hafiz ibn hajar al-asqalani kira to juz'i na uku shahi na ɗari da saba'in da hudu kuma nan za mu tsaya lokaci ma ya yi tun ɗazu in matsala ta asiratu ila kubur abin da ma karanta da Allah ba mu lada inda kuma muka kuskure Allah ya yi muna Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ba mu ikon minta ranar da mu ƙarya ƙarya ba mu ikon santarta kuma wani kallon wata hanji shi hana wani ya Allah ya ta fi da wata